الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata goma ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na tamanin daidai za mu tashi darasi na tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka allu'uluwar mata shi mastafaka alaihi shekhan inda muke cikin kitabul jana'i a wannan masallaci mai albarka na Huzaifatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi daidai inda ma da yake cewa babu guslin mai babu da zai magana akan yadda ake wanke mamu amma kafin wataƙila mu wuce mun biya hadisin da na Aisha da Abdullahi ɗan Umar da muka yi magana akan cewa na na yi tana magana musamman lokacin da aka je ta yan badar su kan kafirai ishirin da hudu a cikin rijiya cewa idan an binne mutum ba wani abu da yake yi in ba abin da nasi ya tabbatar ba domin yi wannan magana kuma kawo aya kamar yadda muka ce ba da wani tafsiri suna ta wato duk karkashin ayar suna kawo wato suna yin bayanai sosai da sosai a kai domin ce wasu yan uwa kan dubo mana ko akwai wani guri da yake duba kai na shi ba yake nuna idan mutum aka yi magana idan ka yi magana bayan ya mutu zai yi ba sani ba ko kun dubo
shi ma wato malami da yake shi ya yi cikin da yake ne hadisin nan dai na bukari wanda mun yi tijara da shi a satin cewa wato annabi alaihi salatu wasallam yake da aka bunne Umar har shi wanda yake a cikin kabari yana biyo karar da kalma wato waɗanda suka kawo shi munkarin wanda shi za su zo masa to banda wannan ba wani abu da ya dubo to amma a al'adun shi ba wata abubuwa da ake faɗa na cewa mabaci na jin kaza da duk ba a faɗa yawwa ana faɗa ko domin kun yarda da cewa babu wato kamar da ya faɗa din yanzu babu wani nasi babu wani nasi kenan da ya nuna wato cewa idan aka binne mamaci idan kai na duniya kai ban magana ne amma za ku da wani hadisi da ya zo fadal wako da yake cewa hadisi Abu Huraira da yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba ba ne rajuli ya muru bi qabri bi qabri rajuli babu wani mutum da zai guje ko zai wuce je ta gaban wani mutum wato kabarin wani wato mutum wa yusallimu alaihi kana ya'rifuhu fi dunya wanda ya san shi a duniya sai ke bai yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi in dai ya san ka ka je ka wucewa da wani wanda kai masallama babu wani mutum da zai je wa wani sallama da ya sani ba sai ya mai ba da sallama hadisi abu hurairah ko kun karo da ko wannan hadisi ba su karo da biyu Domin za ka magana. eh to ai da ya faɗa ka gana sai kawo to sai ba za mu jira shi kai din ne eh ba za ka kan da zanto ni kaɗai ne ya zo Allah ya ma da ni ba ai sai na ba shi da masallaci ko Thank you. kamar yadda ainihin ya ke gaya mana yanzu misali cewa malamai kusan sun tafi biyu amma dai jumhur jumhur saboda hujjojin da waɗanda suka kawo cewa idan kai sallama ko kuma kai wani abu wanda yake a bantaje ce ji ka gaskiya ba shi da kai kamar wannan hadisin yanzu da na kawo cewa suka yi ibn jawzi ya kawo da ya kawo shi ce hadisin la yasihu yace hadisi ne da baki da inganci cewa annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan magana malam jiri a cikin alhawi makawi da kuma ibn qayyim a cikin arwa ya kawo shi ma wannan magana cewa akwai malam da suka faɗa kan cewa mamaci idan ya mutu yana jin magana rayuwa amma dai zancen da ya fi inganci gaskiya a ta wanda hadisin da injiniya yanzu ya mana ishara da shi inna lillahi malaikatan sayyahina ko alal ardi aw Allah ga wasu gaskiya a wasu malaiku da suke wadawa suke yawo a bangada duk wanda yake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita har zuwa ƙarshe yau annabi salati shi malaikan ya ruga da kudu ya jin cewa annabi alaihi salatu wasalam wani dan wani ya ba salati yaje ya ga to wannan hadisin shi kansa wannan suke ba hadisin sun kafa hujja ne na cewa ga shi kuma annabi alaihi salatu wasalam wasu malaiku Allah ya kana da wadanda za su yi su ga ba ba sai ba abin idan sai zai ji ba eh zuwa za su su ga maka abin da ya samu ka dan yi magana akan wannan matsala ce da take da alaka da akida cewa ku kudi dan cewa akwai long and cancer da sauka a cikin addini za ga wasu kawai wasu abubuwa labarai na yau da gobe sai kawai mutane suka ɗauka kawai aiki ke nan an yi kaza kaza zai faru in an yi kaza kaza to ni da ba a samu nasi ba a ta hadisin da mai adabin mubara da ya kawo cewa idan ta na da yawa ma'aiki addu'a ai kaga kai tsaye ba wai shi zai ji addu'a ba wani canji zai gani a gaba sai ga an yi lota maka bari a kabarin da ya ce tambaya zai ji ya wani ji ne fara haka sai a ce dan uwa dan uwa ne ke ma addu'a ba da rashin yanzu in kai wa ma'aikunta Allahumma kulli abi kaza kaza ba ya zai ji ba a ga ya ba da ko alama zai ji zai ga ya wani dan wani ka wani daga cikin ya aiki ne maka addu'a saboda haka zancen da ya fi inganci gaskiya shine magana cewa duk inda ba ka da nasi ba za ka iya dangana wa mamaci cewa idan kai magana zai ji ba sannan aya da za mu cike da ita da Allah ya faɗa a suratul ahqaf da yake wa man azallu mimman yad'u min dunillahi ko man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ko wa hum an du'a'ihim ghafilun sai ke wanda ujira nasu kanu lahu a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin wannan ayar din sa ta tashi ce sosai dan dan da abin da zai bayani na cewa wato babu wani wanda yake kowa fadewa fiye da wanda yake kira wanda goma bayan Allah madaukakin sarki man la yastajibu lahu wanda waje ta kiran sa ba hatta ji alkiyama ba zai amsa masa ba idan ya kira shi wanda ana magana musamman wanda ke zuwa kaburbura su roki na kabar suna roƙon haihuwa ko arziki ko wani abu da ya kama da shi to ana gaya ba ba ma ya jin shi har siya ba da daji ba zai ji ba sai Allah ya ce wa hum an du'a'i mughafilun kiran da kake mun zuwa ga kanin ce wannan ba kane ba sai Allah ya ce wa idza ukira nasu idan ka ji mutane rana da kiyama kanu lahu a'da'i wanda suka rika kira din nan zai zama abokan zabo wa kanu bi ibadatihim kafir sannan za su zanto sun gudu wato sun gudu ce wannan bautar da suka rike mun za su ba su ba ittaba alladina tubi'u min alladina tabu saboda haka zance mafi inganci shine idan mutum ya mutu ba wani wanda yake da za ka yi magana kana nan ka ce in kai kan kai magana a makawarkar dan yana biyo ka babu wani nake da yake nuna a gaskiya amma matsala da take abu azaban kabari ne ne ba ko azaba kana nan kana nan ne amma kai ne shi da ake magana cewa idan ka ji kin sallama yana jin da aje cewa na dan wani to gaskiya babu kashi ingantacce da yin da haka wannan shi ne kusan Imam al-Alusi a cikin tafsirinsa ya ba da bayani da wajen karkashin na talatu na al-mauta eh karkashin wayannan ya kawo su sai na'am wata alama eh an yi ba cin karo wata ya sa da ni ba cin karo sai a ce wanda ya ji makawantar ya wanda ya ke walada abin da ya ake so a nuna wa shi ne zuwa ziyara tafiyar zuwa ziyara tana da wani lada ka gane amma yin addu'a ko a London take yana bangon duniya dan so ma wannan addu'a ta yi kafin da gobe ko a ina take kar a bangon duniya yana cikin duniya da ma addu'a ta yi eh amma maganar cewa ta kawar addini wannan kaga na da daban mutum ya yi shi ma wanda za ka ga ai a dama sai da annabi ya magana a kan cewa ziyarar makamata ya kamata ta zanto a larabci kai ya zanto a maida abu al'ada ko wani biki shi za annabi a da farko karan ba ne ke la'ana lahu juwara ta kubo ko na har su da lai sallallahu alaihi wa sallam an ziyara ta kubo har wannan abu ne to sai annabi ya hana wato mata masu yawan kai ziyara makamata sannan kuma ya hana yayi wato annabi ya yi abu da ziyara wanda daga baya sai kuma annabi alaihi salatu wasallam ya yi ala uzuruha to yanzu ku ji to da ga duniya ba da yake bayani akan cewa ku je amma kada ku mai da abun ku mai zama da al'ada da cewa kamar misali ku ce kullun sai ya je makabarta yawwa duk wannan ba shi da gaskiya kamar yadda ba da Muhammad Nasir bin Albani ya kawo a karshen karshen littafin cikin alamun da rai ya yi wa'annan maganganu da ke sai abubuwan da mutane su ke ya ka gane yawa amma yin addu'a gode da ni da yi imamu da yi yake in ba ka yi ma yin ka addu'a ba a nana saboda godiya ba mu duhu da shi ba bare ka san da dalilin sa shine so ake idan kana yi godiya daidai to kai ba mutum kirki bane ba mutum banza ba ko ba kullum in ka haura biyar to kai ne ka fada layin da kai dalilin da yake saboda duk inda Allah ya yi a kan gobarsa sai kuma ya gwada da shi to ta wa abudu la wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni kaga ne wannan ismomin ya dauka yake to zan samu ne karke wa ba ibn addu'a kullun zan bariya to ka ba da cikin layi da lafi kaga ne Allah ya da da sai eh shi tsayawa bayan mutum ya yi wato sallama yayin da zai shiga makabarta tsayawa a kan kawai addu'a mutum da yi ba wani abu da aka wari kawai mutum yana da salo da dabaru da ya koya a karatu cikin sa yau da gobe na cewa in yayi kaza Allah ya fi karɓar addu'a misali yin tawakkali da sunayen Allah ko yin wani aikin alkhairi mutum yayi wannan ba wari wani takamai ne kamar da zamu ji a namun jira'i kawai yana so dai kai addu'a lafiyayya da addini sunna da koyar dan mutum ya je ya koma abubuwan shirka ko bid'a ya rike kira zuwa kayari da misali yaron da yaro kaza kaza ko ya da yaro yana kiran sunayen addini saboda haka magana cewa ya tsaya a addu'a matsala cewa a kalla an ce wala shi ne wannan malamin suke bayani cewa ba dole sai ka kalla shi ba cewa ki kawai ka tsaya kawai ولا تدل على أحد منهم بعد أبدا ولا تكف على قبر ولا تكف لا تجاء دعاء مقبر لا دعاء قبر أو قبر جاء في أجل دعاء دعاء shine wala ta kuma ala kubu kaga can ana bayani annama ne da su islam kada ya tsaya akan sabarin wasu da na'am hada ita ce kawo har ki ba a hadita sosai kuwa ta dace ta shi ƙara ma yana cewa ayar da muka kawo yanzu wa man aballu liman ya da umin dini na ya aka fitiyar da take da shi yake to ayar da take magana akan in ta da ruhu la yasma'u du'a'akum shi wai za ta shiga ai tana cikin tuje ma a wanda ake dawo tana cikin tuje cewa inda za ku jira ba za ku ji ku ba sai Allah yake walau da ne au gummat da jabu lagu in ma da za su ji ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ba da aljiza wa in kin da suke cewa za a ji suka ce irin ji ne na kurma da ba zai ba da amsa ba kawai ya ji amma ba zai iya ba da amsa wasu daga cikin su kace zai ji amma bai ji ko kuma ji zai amma ba zai ba amfani ba kamar yadda ake kiran kafiri yanzu ya Allah ya kafa to shi ma irin wannan kiran ne ba zai ba amfani ba to wannan shine dai a dukkule saboda kun san banda kan da akwai nan da yawa da suke da cikin abubuwan mu da addini wasu abubuwa za ga nan an kanta da ake magana a kai to sun ta kuma karatu da su suke warewa ya ce tamizi cewa wannan karatu wannan ba al'ada ce muka saba da ita ba karatu ba ko kuma malam zai bayani akan yace babu gudun mai babu da yake magana akan wanke mamaci bayan mutum ya mutu kamar yadda muka faɗa kun ga dai akwai ayoyi Allah mu daukakin sarki ya gaya mana ita mutuwa a dole kowa ya yi kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai ya dandana mutuwa kowanne rai ya dandana shi za wani ba shi yake cewa walau ta da duniya tadumu li wahidi la kana rasulullahi hayya wa baqiya da a ce duniya za ta dawara da mutum ɗaya da annabi ya rayu shi kadai za a gane amma babu wanda zai zo da wani abu da babu sannan shi da Allah ba ku fitar ki ga ya mana cewa ai na ma ta kunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mukayyada duk inda za ku kasance sai mutuwa ta ce ko da kun kasance cikin manyan manyan zalumoyi gidan da za a ga shugaban kasa ko gwamna ko wani attajiri kaga kadan ga goma kafin a je gurin da sai an ga mutum saba'in misali an bukuro sama to idan a wannan gurin ne yana cikin manyan manyan ganoyi gidaje manya to sai mutu a gane ya da Allah ya ce kul innal mawta alladhi tajuruna min fa innahu mubaki ya mutu mutuwar da kuke gujewa lalle shi ta mutu thumma turaduna ila alimil ghaib Allah ba ku kun zargi yake sana a wai da ku zuwa ga wanda ya sanan ya san sai da ku da sarai annan da yake kun farra wa an anfusikum min mawtu in kuntum sadiqin da ya mutu ku tunkule wa kanku mutuwa in har da ciya ne abin da kuke akai haka ne to wannan gaba ce da wato gidan kowa da akwai kowa ya da labin sa sai ya biya ta da ita sannan kafin da je abin da ya zaɓi wankan mamaci ka ga yanzu mun yi bayani akan cewa kowa zai mutu to shi ta addini ya kawo ya gindaya idan mutum yana rashin lafiya ko ya zo ganga annabi ne da zai tsara ne abu da farko da za a bare wa kafin ma ayi wanka ya mutu din shi ne sarki a zo a lakana masa kalmatu shahada kun la ilaha illallah ba ga bai da wani malamin garbiya suke cewa idan mutum ya zo mutuwa ba za ka ce mai ke ne la ilaha illallah dalilin su shine wai kan da ke ba za a gaba mutum misali ya zo mutuwa ya mutu wannan aiki ga uku to shi ne dalilin suke cewa kare ya faɗa shi za ka ce kar Allah kana ba amma gaskiya nasi na diji Allah mu cewa yi laki no bauta ku ku lakkana wa mamacin ku cewa yi la ilaha illallah kaga an yi ya wa banza Abu Talib cewa kun la ilaha illallah kalimatu tuhadi la ilaha illallah abin ke maka karara cewa ka ce la ilaha illallah kalmar da ka faɗa zan tsaya ba a gaban Allah to saboda haka wannan kalmar za a ce kubado wanda ya zo gargara ya fara shi ne zance mafi inganci ya ce imam ahmad da sauran ayyukan mazai banda wasu a malikiya cewa kada a ce ya faɗa ya ce gaje ba za a faɗa ba duk sun ce za a faɗa saboda wannan nan sun karara da ya nuna sannan bayan nan kafin mu zo wankan shi ne bayan ya mutu to akwai abu abu da uku kuma da ake so a tabbatarwa wato mamaci shine a ba hanyoyi da za a ba al'adance na garin kama a na likitanci a tabbatar da mutuwa kada ko dogon tumaye al'adance da da yake malamin suru ke yawan gaya mana akwai hanyoyi da yawa da ake yi don tabbatar da cewa wane ya mutu misali kafa kunne a kirji idan aka gaba ya numfashi zai sa iyaye zamanin da kan yadda ce sai a sa kunne a kirji a sa a yi shiru ba wani hayaniya ba da wani tsorika idan aka ji ba bugawa zuciya ba nan da ji sai a ji ba akwai wannan hanyar da ake bi a baya sannan kuma abu na biyu daga cikin hanyoyin da ke ji akwai matse hanci sai a matse hanci da gaba daya inda wato numfashi ne ke fita sai a matse idan aka ji gaba daya sau minti ɗaya ko biyu babu wani rasmin a tare da shi sai a ce to ko ga babu wannan bawon Allah ya cika sannan wato abu da uku da suke yi daga cikin hanyoyin da ake bi akwai samun babban ɗan yatsan akwai wani gashi akan babban ɗan yatsa sai a fuska idan ba ku ce ne da ransa to sai ya yi sai ya motsa gashi da yake kan babban tsayya na kafa shi za a ja to idan da ransu zai motsa sannan daga cikin hanyoyin da suke yi kuma akwai wato akwai me ake kira suna cewa jin tabin jikin mutum tamfuri ta ɗansa suka ce wa idan ya mutu lokacin da ya mutu sai ya wato ibar kan sai ta da su sai ta karu inda aka dau a samu bi ta kaza za ta ga kai wani mataki da ya wuce kafin ya huce kafin mu gane ba da sandarewa in dai ya ji a lokacin da kan kuri da za ta zama hai wannan dai cikin hanyoyin da ake bi al'adar take akwai hanyoyi da yawa da iyaye da kakanni suna ji da su gane wato wannan to amma kamar yadda na saba zuwa ne kita yayi bayani shi kuma a likitance idan ana so a gane mutum ya mutu hanya ta farko da suke yi shine suna bibiyar bugawa zuciya kaga ga wani suke wanda ana magana iyaye da kakanni da da babu wasu abubuwan ma wata kila tun daga tabi'ai da ba kayan aiki to su wannan ne ke bi ko kuma da kayan aiki amma wata kila ba shi da hakkar da za su bi don yanzu a ƙauyuka ne za a mutu ba ba zo ga wannan hanyar ba to wannan kenan akwai bugawar zuciya sannan abu na biyu da ke bi shine gudanar jini shi ma tana duba gudanawar jinin mutum yayin da ya mutu hanya ta biyu kenan sannan abu na uku suna amfani da wata fitila a gwale da mutum a haska shi ma in Allah ya dinde da ransa in suka haska yake suna gane cewa wani da ransa ko ya mutu yake sannan su ba a al'adantar a alkitantar ana duba kamfurita kamar yadda su ma wasu daga magabatan suna duba sunan jikin mutum sannan abu na biyar yake suna duba kuma kangarewar yayin da mutum ya mutu zai san da shi ta asirin musulunci ya fice idan ya mutu sai a yi sauri mutukar an tabbatar da cikawarsa to sai a yi sauri a samu gaɓoɓinsa a lallan kwasa shi ta hau ga kwanan shi su zai sai a haɗe da ya san sa ko kuma ta a saurayi ya riga ya san da ya haka sai ka a haka za ku dinga. Sai ya ce amma duk da haka ba wayannan abubuwan da muka faɗa a iya yiwu zai iya yiwa gaba ɗaya mu zo mu tabbatar da su kuma bai mutu yake domin zai iya dogon su ba har ya da misali da wani yake wato an taɓa samun wata a turai da ta kuka shekara a biyu wasu kwan ba komai da yake aiki kuma da rana ya shekara a haka abin da kasar hausa ne a yi sai dai rubuta ji kasa ɗiba guda a kan ta jira a can wallahi da tukwane gaba ɗaya mutum ya ci kaɗa. To saboda haka ana iya samun dogon tuba kamar yadda Abu Musa ya ce wataƙila mun biya ko za mu biya nan gaba a adabul mubara da biya wannan cewa ai ya zama dogon tuba gaba ɗaya mu rusa ba kuka a gida an fara tunanin za a hana biya barka. Abdullahi da kai shi ne ayyukan da ya barka da yake wuta wanda duk wanda ya kuka ya ji a tumar da ya ji ana wadi ce ya ce wa duwan da ya wata kukan ce ya to kaga wanda yana kafa ne cikin da da ake kawowa na cewa lallai kukan ce ya ala azaba ne na Allah to kaji da da yake alaji hakan da dango yake kwanan da biyar a cikin wacin goma Allah yana da kuma da rasariya to kaga irin wannan ne idan wato ba sai an bincika ba shi kenan shi da lokacin da aka samu mutum ya cika gaskiya yana da kyau a ji a bincika ko kuma aka ga ya daina numfashi ke ya kamata a ji a bincika likitoci su tabbatar don an tabbatar da cewa da yawa wasu wallahi a cikin kabarin shi ke kara zawa na a haka mutum ne ko saboda haka ya kamata wayannan abubuwan mu fahimci sannan bayan nan abu na uku da za mu je kafin mu riya a yankin bayan an yi wannan to da an tabbatar da ya mutu kuma to abubuwa biyar su ke ke bukata shi da kamar da rabu ne da jin da ya gabata na jijiya ta hannu ba in daga cikin jima da likitoci suna duba wannan hatta kuma al'adantar ba ana duba jijiya ta nan gurin wayannan guda biyu ko shi ma akwai shi ba ya nufi da yawa wayannan wasu ne daga cikin kawai wata inda za ka je wani garin su kuma al'adar garin ma ba wayannan suke duba ba wani abu suke duba da wani kuma idan kawai musu da abu shi za ji abin da yanzu ka kamar ne za ku cewa ga kaza idan haka yi kawai ya mutu ba kawai abin da ake kira mutuwa a loga da istilahi shi ne kawai sai a wannan kai to sai a za a tabbatar da sai a wannan kai shi ne abin tambaya shi ne yanzu muka kawo wata hanyoyin da malamin suke faɗa. To kaga idan mutum ya mutu abubuwan da ake so a tabbatar a kansa shi ne na farko shi ne idan yana abun tsawa idan yana abun bashi a biya shi idan ana bin sa ba a biya. Sannan abu na uku shi ne wasiya idan ya yi wasiya a zantar da ita. Sannan abu na hudu a wanka na biyar abu ne. wayan abubuwa biyar da ake so da mutum ya mutu a tabbatar masa yana bin bashi ko ana bin kawo ta wasu yayi ko ai masa wanka sannan abin ne shi ne abubuwa biyar da malamai ke cewa a tabbatar wa da duk wanda ya mutu to bara mu babu gusul mai babu da zai magana a kan gusul in aka yi wa kayan kan gamba yana rubin wanka a ba ka ce gusul mai wankewa ce algasul da algusul bambancin su a larabci shine wankewa da kuma wanka an ummi adiya radiyallahu anha al-ansariya radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu adiya mutuniyar madina Allah ya kara maka yadda tace دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنوته annabi alaihi salatu wasalam ya shigo gurin mu lokacin da ya shiga rasu wace gaba ɗaya ya annabi alaihi salatu wasalam dukkan duk iya bulle su guda ɗaya ce ce bayan wa duniya ko duniya ita ce na fadi amma annabi wace ce zainab kaga ya yi kama da dama a mubara da maza ko akwai alƙali shine na farko dewa eh sai Abdullahi shi ne wanda ake kira Tayyibu Tsayi ko duk sunan sa ko Aljawli shi ne Tayyibu Tsayi shi ne Abdullah sannan na uku Ibrahim al-Mu'azza ko sai mata Zainab Ruqayya Ummu Kulthum Fatima wayannan su ne ƴaƴan Annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya guda shi ne ƴaƴan da na Khadija banda Ibrahim al-Mu'azza shi dan Mariya da Khadija ne saboda haka gaba ɗaya wayannan rikiye ne domin rukayya da ummu kulsum matan sayyida Usman Allah ya tsara musu yadda sannan Zainab wa Dawra Abu al-As sallallahu alaihi Abu al-As Dawra Zainab to to da haka sai ni da rabai ba ta aure da ita ita ce bayan Annabi Ali da Abu Talib ya bar duniya da shekara nawa ko wata ko kwana nawa ta duniya wata gida to gini wannan abubuwan kamar abin da ya za a gobe na kai kawo su ya zama shi ne makaunar annabi ya zanto wato wato rayuwar na kanta kamar yadda za ka ga wani ya san rayuwar ne yi wannan da yake yanzu nawa aka je shi shekara kaza soyayya ta kudu ne ya san rayuwar Cristiano Ronaldo to shi za a je ga ya kamar yadda lokacin da muka sauke a rabin mokular da shekarun baya da a hikimatu ne da tare profesa Ahmad Jala da malam Abdulkadir Ismail da ku iya tunawa da suka mu malam Abdulkadir Ismail sanar da ya ga mana cewa kaunar annabi shine wato rayuwar da narki a cikin ka dai yadda da aka ji ka daga daga wasu da ke ba ƴaƴan annabi da wanda zaka ce bakwai guda shi da ƴaƴan da ne da guda ɗaya san mariya da kiya kauda ce take jinwa shi ta idan makarori tiran ne ta annabi sai abin da gani an fahimta da ko yawa wannan shi yake nuna haka domin ka ga da rayuwa annabi alaihi salatu wasallam wannan shi ne yake kamar a dai wasu kare ko jijiri a zuba a ruwa idan ya narke ka isa kawari shi sai dai ga distribution ne ko kai ba ko corporation ne wannan hanyoyi da yake miki ne ke bada sai dai ka koma ba da za ku iya warewa wato haka ake so rayuwa annabi alaihi salatu wasallam ta bi cikin mu kuma daga cikin iyaye rayuwarsa bayan gidansa kuma da abokan zamansa da albarkarsa shi za ku gan muka zo ana bayanin da hali za a ce ma yayi kaza yayi kaza to muka ce to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da kyau mu kuma kiyaye to lokacin da Esther Zainab ta rasu Allah ya tsara mata yadda ba kana ji ce killa ha salata annabi da ya shigo ta da su je su raka wanka wani ko guda uku na su ba aw khamsan ko biya zani da yani aw akthara min zalika ko biya da biyar ne sai ce in ra'ayi sunna zalik in kun ga yiwa haka wajen yin wanka babu yaji sai ce imani ku yi mata wanka da ruwa wasilin da ganyen magariya waja'alna bil akhirati kafuran amma na ƙarshen idan za ku uku to na uku ne ran zo kafin kuka saba idan biyar za ku da biyar ne zanto kafir ne a shi ne au kai an ne kafir ko wani abu da kafir kafir wannan dai abin da ake dawa ba za ki ga ba ko shi ne ai kafir ko yawa sai ce bai da baratunna da zara kun gama wanka ba adin ne to ku sanar da ni falamma adannahu umma aliya al-ansariya tace yayin da muka sanar da annabi alaihi salatu wasallam cewa mun gama ba alana shi ko wuce ba mu kwarjallan sa shi dauko kwarjallan sa ba mu fakala dai shi a cikin ha iyahu yace sai mata ciki da wannan zanin nawa ta ciki eh rigar da za ta sa sai rauto daga ita abin da za a nuna zai jikin fatar da daga ji zai ji ya rauto da wannan zanen na annabi alaihi salatu wasalam da shi za su baka wane mutum da ani idara tana nufin kwanjallan shi ne hikuwa to mu dawo kan hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya ce ai maka wanka a wanke ta sau uku wanka na farko shine za a kawo ruwa in ka ga dama bawo guda za a kawo kana gani a kan tuba ba haka malamai suka ce idan yanayin da ake ciki kawai ka kalla ka ga cewa inda ranka da wannan ruwa za a yi bawa da wannan ruwa zai wanka in ana gani a dan dage in ana zafi ruwan ya rubuto ko da ba a dama ji ba ya rubuto ba mai kalli bane ko yadda inda ranka ba zai wanka da shi ba kar ka wanka wanka ne to za ka kawo ruwan in ka ga dama abun ciki guda ɗaya ba fari ko wani abu wanda wanda ya kama da wannan misali kawai ruwan ka kawo shi to abin da aka bani da farko sai a kawo ma har kilo ko tun ba da zaka nan da ya ba a so wanda zai yi wankan ba mu yi musamman ba mata da miji wani karkar da amar ba ta da yake idan aka kawo wannan ruwan an kwantar da shi ka iya samu mace baka mutum ɗaya ko biyu sai wanda zai rika juya ba shi sai kuma wanda zai rika zubo ruwa mutum kar a wuce mutum uku ba ba gayya da'i ba a dai zo jama'a kawai kowa ya zo a zakaya yadda inda ran da wani jira da su ba kai ba saboda haka mutum biyu sai isa in dai za a wanka idan ma ba shi da girma sosai sai ba ka iya jiya sai ka dai ma za ka iya misali amma mutum biyu ko da wani da girma sosai domin mutum ne mutum nauyi yake sai ka samu mutum daya idan kuma yana da girma sosai mutum biyu zai zo su tallafa ba to idan aka yi wannan bayan an zo ka daura wani abu a hannunka to sai tunda lokacin da ya mutu dama bayan ya mutu gare da muka faɗa a baya abin da ake bukata shine idan kwanan ce to je bayan an lallan ka daga hukun ka Allah ya mutu tunda sai a tsoka murza ka ka da kace dan da sai ka mai da su kuma ka dinka sannan kama kama sai ka nan ku ta daga wato farko zuwa ta taba iliya din sa mazaunan sa ka tura ka dawo da ita sai kamar da sai ka samu dan tsin ma ka da ya tsin ka guda biyu na sama ka dauri domin ka da kafa da wanda ya yi hannun sa ma ka fito da shi kusa idan za ka yi a hannun ya kawo da gare ka haɗe shi a cikin sa halice to idan kwana zai yi sai a samu wani abu su magaba ɗaya da suke sa bai zai samu kansaka ne ta kogon su ne nauyi su tsora a kan cikin mutum ko a samu fesu a kan zuba yaki a kai sai a tsora a kan cikin mutum hikima a nan kare ya iska idan ya iska idan aka zo yayin kago shi za ka je ya ta ko tuta shi ne wace su wurin karfi ce ya dawo ya ta to sai za ka je yayi da kamar wanda ya so ko sai wace wurin karfi ce ya yi ya yi gudu wanda ke zo ce ba ina zai je wani abu ya harkar da mutuwa ba abin da zai yi to saboda haka idan aka yi wannan yayin da aka zo yanzu wannan jama'a mutukar abubuwan da kayi dodin Allah ya dawo da iska ba to kafin ka bare ba wanka ba sai dan da dan cikin domin wani ya mutu ne sakamakon amai da gida to a wannan karan ka tashi da zuwa daga sama za a yi zuwa kasa mu dan mutu wa dawo zai fito ta wani to wani idan ka amai da gudawa ya sai ba duniya za ka kula ba to wa zai ci ka ko abin da za a ba shi da ke ko a nemi ɗan uwa ya ji ko wanda yake abuntacce domin wani gunta gunta da zai ji kai man zai je je baban kuma da muna wani ji ba ka ji ba bare kuwa bare kuwa ko ai kaza muka gani kaza a cikin ka shi da ake da duk wanda zai wannan abu ya rantsu mutum ne mai amana eh ne sai to shi ka aka ake so kowa ya tsaya domin da mahaifin ya rasu ku gunne kayan kan kuwan ku kayan in ana nema albarkacin wani ya iya kai soji ba ta ji wani kira ko kuma ya yi wasiya cewa da Allah ya rasu a kira wani ya yi mun wanka kaga zai ce abu da wani nan da ya yanka shikenan don ba zai ji wani ke wasiya cewa an kada zuwa ne ma saboda kai kan da cewa ya kofi da sunna ai ba zai zo ba ki ba ba ne ki ne to saboda haka bayan an yi wannan an ban mata to an lullube shi da barkushi da wannan magayamin da aka rike shi wani kila ya yi kwanan keku ba a yi wanka ba to a daidai wannan gabar yanzu da za a yi wankan ya yi kokari a kamar da jiran ne ko tirifar idan aka samu wannan shiri kwata din idan babu sai a amfani da ganin da zai rike cibiyar da zuwa biyuwa ya rike masa wannan yayin da aka yi amfani da wannan siyasa an blok ɗinsa sai zira hannunsa wato wajen al'aurarsa a fara mai ruwa ba tare da ya huce masa al'aura ba ya wanke masa al'aura ya masa karfin bauli bayan yayi wannan kuma sai a zuba mar ya tafi da hannunsa zuwa ga wajen bibiransa ya wanke sosai musamman yayi ba haya don wani za a koma mai da gudawa bane saboda zafin rai zai iya yi ko da kaɗan ne to sai a wanke masa zafin fitar rai idan an wanke to wannan abin da ya za a tsumman da ya za lokacin da ya masa karfin bayan gida ya ɓaci to zai shiri kama ɗaya zai kuma zawo sai ko amfani da titi misali wajen kawarwa to to bayan an yi wannan kuma yanzu abin da ya rage shine zai yi masa alwala normal alwala da kake ko da kika ko a zo nan gaba bayan ya yi wannan sai ya fara wanke daga cibiyar sa zuwa biyu kamar yadda za a yi wankan jaraba zai wanke masa sosai to bayan wanke daga cibiya zuwa gwiwa to yanzu kuma abin da yake bukata sai a masa alwala alwalan nan sai za ka yi masa kasan cewa ba rai da jiki da zai yi rasari ya sun ta zuwa ruwa a wace da wuri gwiwa bayan an wanke Allah ya yi ta kuma alwala tsarin da na alwala ko ɗaya ɗaya ko biyu ko uku zuwa da kai yayi bayan an gama wannan to sai a zo an wanke hannu ko ɗaya ɗaya ko biyu ko uku sai a zuba ruwan a baki amma ka lura sai ka lura da cewa yanzu ba ba rai ne ruwan ka fara ba ruwa zai tafi cikin sai to saboda haka lokacin hakoran sa ma wani ya tafi idan ya jima da ruwa ya tafi kawai sai ya zuba a cikin ne ya zuba ta gefa shikenan kawai an burza masa da dan yada ka dan zuba shikenan yayi kana fara ba ruwa ya tafi to daga nan sai an wato an yi kurkura ba sai a jaka a fashi masa shi ne kawai ɗan aji ya yi ne ba su sai a wanke masa fuska bayan an wanke a zo a wanke hannu a wanke kam ai shafar kai da kunne sannan a wanke kafa an zauna da alwala sai wannan ruwan da naka da aka kawo kiddi sai kuma sai ko ka wanke kan da gaba dai aka ce kai ba iya daki ba kai gaba ɗaya har wuya daga lokacin da aka ce an wankan da raba na ka ce kai ba daki kawai ba ta suna samun wannan matsalolin da yawa sai a wanke iya kai kawai iya gaji a'a gaba ɗaya wuya ake wankewa idan an wanke wuya gaba ɗaya to sai kuma a zo a wanke bayan jikin sa na dama a nan ka ga amfani wanda ne ne wanda zai zo ya rika dan jijiya ba jijiya ina wanke bayan dama gaba ɗaya sai a wanke na hagu sai ka fara ba dan ragowar ruwan gaba ɗaya ka wanke shi yanzu ka yi wankan farko sai wanka na biyu ranar ka ga dama ruwan wanda ya rage a ciki sai a duba sai a samu wani buci sai a zuba ba sai ka samu jidda sai ita kuma wannan jidda din amfani da shi ne sabuni ba dole ba ne domin ai yanzu idan ka tare da koka dan aja ka zuba a ruwa kun fara daga kai dan ya kauda da shi idan babu jidda ko ba da akwai ka ga dama za ka yi in ka mutu da wannan sabuni ka rara ya ba ya halitta wannan sabulin shi amfani da yanzu idan ya zo wanke shi za ka kan ba da ta tsari ba in aka zo aka a wanke kan da kan dan wani za ka yi wani shi yayi kwana goma yana jinya ba a yi wanka saboda yana yin rashin lafiya wani ma watan da biya a kwanci to sai a wanke shi kan da wannan ruwa da wannan sabulin bayan wanke shi kan to ragowar ruwan da ya rage ba tunda yanzu da sabulu kai ku ji a zamu da kokon hagu ji man sai da wajen da muke ranar da kuke so me kai ji sai a zuba a ruwa bayan an zuba a cikin ruwan sai a wanki ma ba da san fari fari jikin kawai gaba ɗaya za a wanki kan da an yi wanda an gama wankan gawa ba zai abu wa da nan gaba ɗaya wannan galar da muke gaba ɗaya wankan wankan farko wankan da na ba me abu wa da nan babu to shine wannan ba da an yi wannan shi da da bai fita ba ai annabi ya ce au hamsa to wannan biyun kan za a ce kara sai an tsara wanke shi da sabulu a na hudu da na ƙara da jirare a rabiya idan bai fita ba sai a kuma wanke shi na shida da na bakwai a tsara wannan biyu in bai fita ba na takwas da na tara haka ne da sai yanku da dama ku ta wanka ana jiran to wannan shi wankan da ya zama mara odd number kuma wanda guda daya uku zuwa gaba wannan shi ne wankan gawa na na kasuwa lafiya da da an yi wannan yanzu tsaf ya jide sai a samu wani tawo kirka sai a sani gaba ɗaya ruwan cikin na gaba inda aka kai mar a wani guri sai a canza wa guri yanzu a sani guda an sani a rufe shi a gare wannan da ya jide wannan wannan nasa ko zan da aka yi in mata abin da yake sai a gare shi gaba daya bayan an gare to sai kuma a yi kokari a rufe al'auran da dama sai an rufe al'auran da za a gare yanzu kuma sai a kokarin a aiki na hanyar yi masa sutura da kafai wanda za mu je nan gaba ba wannan shi ne wankan gawa la na kasu wa rajiya da to idan aka yi wa mutum wannan an gama wanke shi sab an yi to idan an ga dama bayan ya tsare din ba za a iya samun turare za a iya sannan abin da zaman da shi ne kafin in zai bayan teku za a iya samun auduga a hancinsa a ɗan tafi shi domin kawana abu ya zo ko yaro ba kashi yanzu ya biya a gidan mutane ya zo ya shiga ba hanci misali ko kiyaki ko abin da ya kama da wannan duk shi shiga Allah ya kama da to wannan shi ne wankan gawa na yawa ko kun da kun din haka ni da zai shiga kofa sai a toji wannan shi ne wankan gawa na to to ma da yake kaga wannan abubuwan da muka kawo yanzu a sannan hoki to me za mu koya a tsakanin wannan mun koyi cewa lalle hukan gawa ba su kifaya shine idan ka mu yi babu sana'ani lafiya in wasu suka yi ba duk wanda za su ganci wani kowa zai zo ya wanke wanke in wasu suka yi ya yi sana abu da biyu a jiki za mu gane cewa a je ita mace ba da wanke ta ce mata ƴan uwanta shi za a gaba ne za su suna da ya wanke ne ko kuma a ba kowa ubangi ya zo ya wanke ta kaga mata da sun mu a iya ne suka zo suka wanke miji zai wanke mata sannan mace za ta iya wanke yaro amma nan zuwa ce ko yarinya ce wanke ta ba na shi da yaji shi ne magana da yaji miji da mata za su wanke juna shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake cewa da ali wato za ki da da barin duniya ya ga da ya ce da ni zan wanke sannan lokacin da aka zo yi wa annabi alaihi salatu wasallam wanka da na ji ta ce ba da an fi karfin mu mu za mu wanke da gidan amma wanda suka tare dangin da take sun fi karfin mu ba ya tare wannan shi saboda haka miji bai wanke mata kamar yadda muka yi wannan yake tunani sannan mun koya cewa wato da take so kace shi ne abin da muka faɗa saboda matsaloli da suke faruwa da ke namiji ba zai wanke mata ba ko yare ne ya gayyato wanda za su wanke ta za mu zo maganar da kafani ta cewa saboda abu da za a ce to ma wajen da kafani a lallin ka nawa saboda wani dan abu kan ba shi awaje to shi ne aka ce ai mata wuce idan an zo wanka kai ayi wanka wuce ne ko ko biyar ko bakwai ko sama da haka sannan an zo a yi amfani da tarari saboda mala'iku suna zan ya zan so a duniya yana ƙarfi ya koma lahira ma yana kai sannan yana ƙara ƙarfin jikin mamaci haka a malamai suka ce shi turare ba yana ƙara ƙarfin jiki wannan kwanan da suke ruwa su cikin jikin mutum inda turare Allah ya dawo ba za a kankara mutum da wuri sannan mun koya a cikin hadisin cewa lallai wato a samu nutsuwa a cikin dare da iyali wanda aka yi wa mafi ana son su nutsu sannan kuma su yi tambaya za a iya zuwa a musu tambaya misali shi uba sun je zai ka yi me kuke ciki dan gane da wanke ta sai musu tambaya ka ji in ma da wani kuskure da suke a ce musu to kaza za su kaga annabi ne ka yi tambaye sa ai yace ya suke ma bayani ai ba ko ijari ya bar wannan dini hadisi na gaba ana ummi aliya da al-ansariya radiyallahu anha qalat da kana alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umma aliya Allah ya kara mata yadda take zuwa annabi alaihi salatu wassalam ya shigo gurin mu wa nahnu nasilu lakahu tace a lokacin muna wanke yarta fakala ji annabi yace illaha salata wanke ta da uku aw kamsa ko biyar aw aksara min dalik ko fiye da haka shi ne abuwan da zaka ga wato accident aka yi kuma wata kila accident din wani abu an haɗu da wata mota da tafi wani abu wanda yake da ne wa abubuwa ne wari ko kuma mai datti sai ga abin da ya makale a cikin mamaci ya kuka na idan raunin idan raunin na kata-kata ne ba za a iya mawa wanka ba ya ba wanda za a yi kawai ko korewa misali wanda ya kone an ba wanda an aka zo kawai ya ba wanda ruwa za a yi a nan da ɗin ja'a idan kuma rauni ne idan aka zo yadda yake misali albarmarsa in yana da rai cewa idan ya zo ko alwala ce ba zai yi alwala a wannan gurin ba wannan ne in yana a wani iya gurin da zai samu sauran gurin da kai na eh ba za a taɓa maka ina taɓa baya bukatar dai sai an wanke wannan likin baya bukatar ciwo ne wanda yake kawai aka zo za a yi yaba ruwa in gaba ɗaya jikinsa ne kawai za a yi yaba ruwa a yi masa ne da kafin dan wani za a an dabo da kafarin wato da da dama ma sai an kuma canja abun a je gaba sai makaran ma dai eh Allah ya ku je je bai za baratunna nan ne ko yace abu wato bimani wa kirin annabi yace ku yi mata wanka da ruwa da wajirin da idan ya magariya ko kuma zabuli waje Allah bil akhirati kafura na kaljan ku zama kafu bai da ba sunna da zarar kun gama ba adin ne ku sanar da ni falamma barakna ummu adiya tace yayin da muka gama adan nawo sai muka yi masa jela muka ga ya ba fa an ka ilaina ikwahu ko haqwahu je je mana ijarin da farjallan sa fa kale yake akinna iyahu sai maza sai maza sai kike ba da wasu kace ba su ne suka ce saboda su samu albarkacin da mun jikin Allah ne da su ba ne mutum ai aka san Allah ne da su salam idan ya taba mutum ai yake ne kuma to rigar annabi da mun jikin annabi da ya Allah ne da shi ai yake ne domin duk komai na da albarka ce ba wai da ba bawalin da da bayan gidansa da komai na annabi alaihi salatu wasalam albarka ce kamar yadda nasi ya nuna baraka da ummu ayyuba duk sun jawo wannan albarka kuma annabi ya wuce ba da ta ba kuma ita ummu ayyuba kaga ai bawali ya wani yake da yake ruwa da ta laga da jabara kawai ta gomba kace bai wala ina wannan kace na zo na zo a jayi da ba mu taba sai da ya sai ko wuta ba za ta taba miki ciki ba to ita ma ba da haka ake annabi alaihi salatu wasalam ya aje bai waje da ummu habiba ramla ita ma an ba da aje da zai zuwa kawai da zai kawai da dauka ta kuma fitarin annabawa ko kuma bawalin su da wani asar nasu dukkan da albarka kuma babu wani a duniya da za ta yi haka ya zama in ka ja ka ja corona Allah ko da Ebola duk gaba ɗaya ka ja ko na wani ko na wani komanda su zo da haka shi za a yi haka da hanzo ma ba ba ya nabi ba duniya da akwai ba wani aka ta ci ba zaki da ko ba wannan da ko ya wani aka ba domin shi kadai ne yake da wannan albarka sallallahu alaihi wa sallam to yake to fakala ayyub ahadu ruqadu ruwa ayyub ɗaya daga cikin mun masu ruwaye wannan hadisi yace wa haddatha ni hafsa na na hafsa ta zantar da ni domin da hadisi muhammad wato da kwatan kwatan hadisin muhammad wa kana fi hadisi hafsa ya kasance cikin hadisin hafsa cewa ya kawo a ruwaya ta cewa ikin na hawitra ku mata wanka mara wa kana fi salatan a ruwayar ta kawo da cewa uku au khamsan ko biyar au sab'an ko bakwai وكان فيه أنه قال أكل رواية حفظة سوى النبي يأتي إن كان بميامنها كفارة الفنجر الزامن تجين إلا مقبلة إن لا يوقع بعد الزامن يأتي وكان جنبا ومواضع الوضوء منها نقول عن الولانا تحسين إلا مقبلة وكان به أكثر رواية ذات سوى تعرض أن أم عدية أم عدية كانت في ذاتي ومكتناها ثلاثة قرون مكتابي كانت فكرة من كده أخرى da aka tunda su wato suna da gaji da yawa da aka rufe aka yi wato abin da mata suke lallabi salamati aslabin da ya kawo a cikin a cikin bakan jiran cewa ya ga lallabi za a kasa gajin gida uku to kowane kashi kuma zai a yi a lallabi su gida uku shi ne da suke kira kamar kalba za a ga tsaro kawai a ba a yi kenan a yi ba shi za a yi ba kawai nan da bajira kowane bangare shi ne haka annabi ne da yake kula shi ba yake wa wato wato umma iya biyo wa zainab haka shi ne wajenna haka da ta kurun to shin wannan abin da zamu ji wajibi ne ba za mu ji abin da zamu koya a hadisi shi za ba ne yake itti babu tamsiki sha'ir ra'sul mayyit an so a daje kan mamai wa gafrihi in kana tawila da cikin shi dan zakin mai tsawo ne da zuwa ake da laraba ko da matan mu yawa kaga ba ka da islami alaikum salam eh eh aka ko eh kwarai kuwa shi ma idan da za a zuwa ojoran ai yayi kwarai kuwa ai yayi inda za a zuwa wuduran yayi ai shi wanka dama shi bata kamar da shi bata da gida kaji ne kaji ne amma nan da yazo ka wanke mai gina ne ke wuduran wallahi da zan fada tunda za mu iya yi da haka mana wuduru da kai da Allah ya mutum ba ba za a cika mana abubuwa ba da kai da Allah kuma mutum ne wannan in azumi yayi yawa na biyu shine an zo a gabatar da bangaren dama wajen wanke mamu da kuma yin tsarki kamar da muka biya sannan kuma an zo a yi alwala shi ba to saboda wata kila na farko dai lokacin da ya fita sannan kuma saboda tambayar da malami yana so ya tsara sanin wace ce mu a iya ji za a rage hadisin ta fi da zuwa muka fara ta kanta sai tuna ba amma mun ji bayani game da muka fara dai dan to lokaci ina ganin za mu ga abubuwan da muka fara dai ni ta fi da zuwa shine za mu bayani akan da kabar abubuwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan ka wanda muka kuskure Allah ya ba mu sarki ya yafe mana muna da kowa wani da suna mai kawo ba gobe da muka fara Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya sai ba mu kuntunta Allah ya nuna mana gaskiya sai ba mu kuntunta alaikum salam alaikum salam ai sabulu me kake so ba zan da fiye fita ba ne to za ka sa nan sabulun da shi ta ce ke da sai za ka goza har yanzu za ka hanta da ke so ai wasu aburin su ma shi so so a wasu yan wasu kawai kawai da wani yake wa mutane saboda haka sabulun da za a ga a wanke shi ta zai sai dai sabulun mara kyau ne na
wannan tambayar ta ke tana da ma'ana cewa kuma da wani kuma ta hakan suke mutuwa za su gaji haske gindi sun tara gobar ana son ko ko kalu da ake yawa eh to ina gani to sai da aka je wani ya mutu za a iya kai yanzu wanda ya zo ya aski tambaya ce ne ma'ana haka za ka kai biya da barai haka za ka waje waje a kan bare kuwa ya haɗu da barai ne sai za ka gamu bare kuwa dan yanzu wani kawai wannan ba da wannan cewa ba kawai ai za a ce zai ci gaba da ci gaba ya ya mutu za a ce wanda ake ainihin mutane saboda kyale shi ya je su gabo Allah ya tambaye shi ya yi kaza ne kenan sai ba kawai yin aski annabi ali sallallahu alaihi wasallam hadisi ibn umar da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali da za'i da ya zo zabi da yi idraji ya ce wa huwa halku ba da ra'ayi da ba da dalibi ibn umar yace shi ne ake wa wato dalibi dalibi kai ganda dalibi kayya annabi ya hana shi kuma makaru to laha rasulullah hadisin bukari ba annabi ya hana da da yazo da ruwaya daga cikin yake a rawi an rabi ba ko da yazo da yake shi ne ake ta wazu wani bangaren kai banda bangare shi ne kalu da kon da wayi da cikin ne yi ba ba ai idan ni idan daga mutum ya yi zai rinka tunani yana da mafaɗa kuwa misali in ne iyayensa da wanda za su gaya ba ba zai ba domin babu yadda za a yi su kare da Allah lokacin da tsakiyar zambar din ina ko ina zambar a wannan lokacin na ga kawai nake da'awa ana yayi wannan abin da nayi da nayi kawai nayi ga tsoro ga wani tsoro kuma kullum zai ga hula ba nan da nayi wa gari wallahi wani babban yayin kuwa zo wucewa kawai sai kira guda ina cewa kawai sai zuba mu ran kai kawai ya zuba mu ran kai ba ba shi ba shi da wannan lokacin da jira aski kai kuwa in dai kana da rufa ibadi da zai yi babu babu ba je ba ba je ba so da haka wannan shi ne ka'ida in dai kana da wani wallahi ba za ka zauna ba ai akwai ababen da da yawa matasa da wasu ke yi suna ganin kamar sun fi karfi kowa idan babban mutum da shi da ko mai hankali ya kalle ka ya san cewa ka fi karfin gidan kawai shi ne shi ne ba su tasirin ka amma na in dai kana da wani ba ya da ya barka kai irin wannan abubuwa ai za ka duk wanda ya rasa wani ko ba ɗaki ya kuka da matasa suke zuwa wajen za'ido ba ne za'ido ba ne in tara da za'ido ka ji ba ku in dai zai kira ka ce gowa ne da yasa kai kaza wallahi in ba ka da irin wannan ka ji ba ku ba a zan wallahi ba a gaunar amma idan ka samu wanda zai kira ka ce habawa ne ba kai ba ɗan gidan wannan ba irin wannan kalma ce da zafi ai ka ga abin da suke cewa na wani kenan jama'a wani ba wani abu da zai marje ba rashin fahimta ana ganin da juna biyu aka ce a haba ya ɗauki da haro ma kana abuki ba a sauƙi ne ba kana tsubuki ba biya kace mun san mahaifinki ba mutumin banza ba sannan mahaifiyarki ba kuma ba da neman maza idan kika samu da fa a jarar ki ne shi ne abin da ake faɗa cewa wallahi mutum ya kira shi ce kai ba ɗan gidan wani ba ne kai kalma ce mai daɗi kalma ce mai daɗi su zo da haka idan wani zai kira ne amma yanzu matasan ba a yi za su wai ruwa da ɗan sa ido abokin baban da wai ɗan sa ido kai ga shi muna nan wai shi muna wai wai abokin baban da ne baban ka ne shi muna in ka ga wa Allah kuwa kana cewa abokin bayin din ka shi muna wai mu za mu ji ne shi muna to da baban ka ne ai suna da wani yare da nan da da suke jiya ya suna ka da kai ba za ka gane ba tun da ba irin da wani shi ya zuwa ce da shi muna da kai ba ka san me yake ne wai mu za mu ji ke kamar yare da suke sarrafa jaji idan ba a je ba da jaji lamma haka yaran suke lamma diba nan wai ga dinan haka irin wannan yaran da ake kan ba ka bayyana diga nan haka wai ga dinan Allah ya akwai ba Allah da yake ya so irin wannan yaji shi ma matsala irin wannan irin abubuwan nan yake shi ma yana so ya gana lamma shi irin zara'a yake na gano shi ga nan yake yana jin kwara ko yake ana tsira wani allura yana tibir allura ta baya ana mai yana tibir amma yanzu zuwa da shi wani tibir ya zo ni da shi yake yawa yake ya zo wucewa ya gan sana wannan abu ana tsawai ga ne ya zo tibir yake yana sai kuma uwa bai gan zuwa yake shi ya san shi a yanzu ana yi ɗayan allura ta kwaya wani yana ne yana yawo da da yadda ta ana kamar mutumin kirki wai kwaya shi a cikin ke mutu allura shi ne gaskiya ke na shi ne na ce wannan ba Allah ne ni za ba za ka fike karwa ya yi na ce wallahi da ni ne jira karbe ai idan dai kana da wani haba ni abin da ya janyo ba al'ummar mu ta lalace kenan ai abuwan da zai rashin kunya kan kuka haɗe ya san cewa ƙarya yake Allah ƙarya yake domin rashin kunyar nan da yake ya san ba malami ne da kai ko kuma akwai wanda ya san duk yadda za a yi cewa gaba kake da jika girme kuma ba wasa ne ya haka su ba tsakanin ka akwai wanda duk abin da yake yanzu ya kai matsawa kake kaiwa da bari kaza dole zai bari in kuma bai bari wanda jikin sa zai gaya maka wato domin duk ba an ga ya taso za a hukunta irin wannan abubuwan ba muka take su gaba ɗaya al'umma za ta lalace ne ka ba gaba al'umma za ta lalace saboda an kai wani irin yanayi da wato yanzu ranar juma'a ni da malam dali akwai wani daga cikin yara ɗaliban da muka ji kawai muna zo da jinki a daga bin ji kana kan shi da kyawu kai uwar ta tana kafa kulen ke ta gaya masa sai muke so mu je mu yi bincike a kan da muka je muna bincika ya bayan har da kwaya da ke ji baki yanzu motocin da biyu a wani uwan ma bata sani ba Allah mota biyu ya kaɗo kuɗi ya zaje mata gulagulai ya zaje kuɗin uban ya yi kaza wallahi ba ta sani ba shi ne yanzu nake wa malam nake shi yadda za ka zauna da mahaifi ku zauna yaro ƙarami ƙaramin yaro mota har biyu to shi ne muna magana da wani bawan Allah na biyu da lokacin karatun ba da nake ji a bari ce to shi ya zan yaran da da san su a secondary tare da secondary yake je ne mota tara wallahi yake aure dan wani hoton a rinki a jeje ce wallahi uban bai je ba yake wa amma ba malam ji ma uban ka to kudin yake saboda idan ya je ka to kudi a gudun da yazo shi yake wallahi shi kan da yazo ma wani a cikin yaron zai je je mu miliyan biyar goma shi ne karɓo shekara goma da biyar ba yace yayin da kuma ta tashi ta zabi ta tashi da wani miliyan biyar ko goma sai da Abuja sai ta kai ya gaba kada ta ko wani irin ne da yake ji wallahi Allahumma hamda rabbil azwajin adul kaje wa Allah eh mutum yana yi kuma ya ga Allah ya yi zai ya ga wa Allah gaba amma dai kar mu tafi ai ki gori ne da sai da wani ki zuwa sai ka kalli zuwa raji mu'amala da kanka sai ka duba wallahi sai ka zaba ba cewa da wani da wani wani ne da take mu'amala da shi azaba da mutum awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiya wannan ko kuskure Allah ya yi akwai tambayoyi guda biyu gaskiya amma mun haura lokacin amma tunda mun ƙara minti takwas sai tunda muna da a babu miji ta ce ga insha Allah sai mu duba magani kuma na zai suna da alaƙa da da abin da muka karanta awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiya Allah ya kuskure Allah ya yi mana karfi muna ƙara da hankalin al'umma cewa wajibi ne duk wanda yake kauna da Annabi alaihi salatu wasalam in dai kana kaunar sa alal akalla abin da za ka yi dangane da abin da ya shafi wannan jaji da makaroni yawa annabi alaihi salatu wasalam na baraka ko sai awabu wato ka nuna damuwarka a fili da koyi ko idan mutum kamar matasan mu wanda suke yin rubuce rubuce a cikin media ka nuna wato abin da ake kira damuwar ka ce ala akalli kenan sannan abu na biyu shine kamar yadda malamai yau na karanta wata takarda da kuma malamai na Afirka gaba daya na lajin Afirka sun bada wato sun nuna wato damuwar dangane da abin da makaroni yawa annabi alaihi salatu wasalam da kuma cewa kiran ɗan uwa musulmi cewa duk wani abu da ya shafi faransa a kawai su ana da akalli yanzu dole gidan man da yake nashi ka daina jan mai anan dan ka nuna kaunar ka ga annabi kuma ka sa wannan niyyar a zuciyarka duk biro bi nashi ko kana ji ka yar fare ko biro bi akwai wani aikin da laraba suka wuce da su yawa cewa kaza da kaza din nashi da ake mota bujo ba kashi sannan kwatsin kano dinar ma na su ne da aka rabu in kai in kai mazoyin annabi ne na gaskiya ka rubuta wa ɗan kano dinar cewa da yau kari na goyon bayan su a sai an gori kwatsin domin shugaban ƙasar turkiya abin da yake nan ya zo ya gaggaya wa makaro da magana kuma ya kori ambassador aka yi yadda ya ko yadda ya ban mana kasa yarda yarda wato ɗan basin nasu gaba ɗaya wannan shi abu ne wato yake nuna kana kauna annaba ne sallallahu alaihi amma cin mutuncin da wato faran kun san Allah abin da faran su take wa musulunci ko Isra'ila ba ko gane Isra'ila da Yahudawa ne su ne manya dawa da suka kalli musulunci a duniya to wallahi na faran ka ya bude Isra'ila ne faran ko to sun daina har yanzu gaba ɗaya a ƴan kwanaki biyar ɗin nan wallahi haɓaran ta fara motsu wato magantuwa cewa wato sun fara gane cewa an fara taɓa musu tattalin arziki saboda ƙasashen larabawa gaba ɗaya gaba ɗaya su malamai suka ba da fatawa cewa kowa ya je amfani da komai na faru komai na su komai a daina amfani da to saboda haka wannan shi yake nuna kana kauna annabi ba waka ba ko karya da je ke sai kauna annabi ta take shine wannan duk wani abu da ka kaura ke masa na taba ga wani maran sai da Allah daga lokacin da jamma da ke mutun sai annabi ne da Allah muna da wasu alamomi da dai ya ga mu ni da jamma ko har yau ba kare da ni da ko da da har yau ba ruwa ya rika duk da din da kuma ko kyau na gaban da cewa ba da saboda wannan abin da suke wa annabi alaihi salatu to wannan shi ne kauna kullin kana aba uku wa abuna uku har zuwa kanji wannan shi yake nuna kana kaunar annabi alaihi salatu amma ba yi dan wani yanzu ya ga minto din da harkar siyasa sai ai ma abu ya dawo to kai kuwa musamman yanzu yadda matasan mu suke za a zo an taɓa wani ubangijin a siyasa har yau an gobe yana gaba da wani saboda an taɓa wani gidan to kaji kuma da yake shi ma mutane akan wannan siyasa a gobe sama da mutane uku ba za ku amma in an dau a yau ba zai damuwa wallahi wajibi ne mu lura da waɗannan abubuwa shi yake nuna domin ka koma a cikin kawai za a tambaye ka me za ka yi akan wannan bawan Allah shi ne Allah alaihi salatu wassalam me kake fara me kake ya ai yin da za ka kariya ne domin lokacin da ake kaza ake kaza ake kaza me kai ba wai abin da zamu yi ba wai zuwa rani ne wani kone kone ko kaza babu project a musulunci babu amma alal akalla gudu da gabuwan mu a zuciyar mu da hannayen mu da kuma kudaden mu duk wani abu da za mu iya biya na su mu dauke daga kan lokacin da zamba sun kai wa aka samu sako ku ne da wannan kuma an ji da lawo wallahi ji da kai saboda mafi yayin abubuwan da wannan kasashe suke kasashen mu ne su suke yin mozin repatriation na abubuwan nan su suke ya wajibi ne mu nuna wannan damuwa dan gani da abin da wa'annan bayin Allah suke suke yi wa annabi kuna kallo dan bane dan bane wancan babba alaji babba ko ku duba abin da yake da yau ya aji ya dena guda faransa wallo saboda saboda kawai su ta ba ko bai ta bada ba eh to kun yi zamani da ne da mutum ke cewa bai ta bada ba to bai kyau da wani abin kirki ba to ko da ya yi ko bai bane mu mutum wajibi ne akan mu akwai iyayi wani ka ga dan faras wani dan jamani ko to dole aka wannan shi abin da yake ya zama wajibi ga duk wanda yake alal akalli da mu a yanzu mutane da na bayar akwai magoya bayan da cewa ana kana dila da da ba su cikin mai azota kaga abin da zamu iya kenan ni da ba din din sun taba cuta ta ne ban bayani sai wallahi da lafiya ai da su ai yanzu da kai rauni da ko mu kilo na da duka ko ko in aka yi an ba mu an na dau a kun zai gabo da a wajen da ne za ni don su aikin su gaba daya akwai turare ko to kaga ko turare ka kalla na gurin tunda akwai alharamai akwai zuwa ne duk na laraba an sai mu koma su saboda haka ya kamata mu nuna damuwar mu akan wannan kuma mu muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da gobe da madaukaka Allah ya ubangiji dan sunayen da kyawawa yadda kai maganin adawa da saboda da ashabul aikata Allah ka maganta mana mutane Allah kada ka gaba su kwanciyar hankali a cikin mutane yadda ce so ne ka musulunci ba dare ba rana kuma ce wani ne kwatsa ne a akuran daga kiristanci sai amma ba ta cin kunya su fito su rika keta musulunci ba ta jin kunya kuma suna ƙara cin mutuncin musulunci sannan ana ƙara musulunci a wurin akwai bai wannan da ta dawo za ku ji kwanakin baya wanda ya ma ni ta gaji ta matsayin wato masu wannan siyaki shekarar su hudu a hannun Allah da tijuwa shekarar da saba'in da ta tashi dawowa ma su ne ya ɗaga ya bujjara miliyan goma aka zo za a gare ta tana fitowa yake mata wani suna ya wadata ta yi ta da jiwo sunan ta tafiya sai sun da gaba kamar da fadi gaba ɗaya kun a je wato kana nan ba da suke da gani dan ba a lokacin da a isa aka yi ba mutum ya sani cewa yanayin musulunci musulunci ne addini ne mai tsari wallahi ji kan musulunci an zo ran da aka samu ta cewa an samu ta ta fito faran aka shirya da za a zo a tafi ta tijuwa da aka ba da abubuwa da yazo yana kan sunan da take ita ba sunan da take ba take sunan da take mariya take sunan da mariya cewa aka yi canje da duk da taruwa a kan lokacin da makaroniyar zulali ya gudu guduwa ya zo ta kai to suna zagin musulunci suna cin dinduniyar amma kullum musulunci kara kazawa domin jiwa ne Allah ya jiya mana amma dai yadda ce yake wannan abubuwa amma kan san abin da baka rubuce ne wa Allah alaihi wa sallam ko musulmi ne ya amma dinin shi ya kade kada annabi kada annabi ba ka dan mutum ya karanta ajima da kyau dan jira da jikin da ya san kada annabi ba karamin al'awari ne Allah ya kiyaye ne tsare mana addini Allah ya kare musulunci abubuwan da muka fara daidai Allah ya kuma cikin garkewa mu da lafiya wanda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da gaba mu ko gunda Allah ya nuna mana kariya kariya da gaba mu ko guje mana akwai dan uwa malami zama ba shi da lafiya ba ne ya yi da shi ya kuma kwanciya da yanzu a muna roƙon Allah mu kuma sarki ya ba shi lafiya Allah ya yi da lafiya da duk musulma da lafiya ila Allah ka ba su lafiya ina roƙon ubangiji da Allah ya gawawa domin su raba bukatuwar da suke mana biya da addu'a Allah ta biya musu bukatun su da alkhairi wannan da ta sa aure a gaba da wanda aure ya zo a gaban Allah ta gala mabu اللهم قل ما في يدنا لا نعافيك ولا تكلنا الى انفسنا انك عليم حركا لذلك صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا في رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن سؤالي masallaci da foundation naira dubu hudu da ɗari biyu da suka yi. Allah ya